أقول قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wa musulmi ci gaba da karatun da muke a cikin wannan littafi mai albarka bulugul maram min adillatul ahkam kama mance yau muna 25 ga watan rabiu thani hijirar manzala sallallahu alaihi wasallama na da 1443 wanda ya daidai da 30 ga watan 11 miladiya na da 2021 sati da ya gabata mun har karatu a cikin babul kafa'ati wal khiyar babi wanda yake bayanin kafa'a cewa tsani guda ko tayi guda ko matsayi guda wal khiyar kuma da zabi na ɓangaren zama da mace tsakanin ma'aurata muna ƙalƙashin hadisi na abdullahi dan abbas حديث سالم عفوا حديث سالم عن أبيه أن غيلان بن سلمة أسلم وله عشر نسوة فأسلمن معه فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخير منهن أربعا رواه أحمد والترمذي وصححه ابن حبان والحاكم وعله البخاري وأبو زرعة وأبو حاتم Mala ya ce wannan hadisi an same shi daga Salim daga baban shi cewa Ghailan dan Salama lokacin da ya musulunta a ƙalƙashin shi akwai mata guda goma kuma dukkansu suka musulunta tare da shi. Zala sallallahu alaihi wasallama ya umarce shi ya zabi hudu daga cikinsu. Wannan hadisi Imam Ahmad da Imam Tirmidhi suka rawaito shi kuma imamu ibn hibban ya gantar da shi da shi da hakim sai dai imamul bukhari da abu zur'a da abu hatim sun ce hadisi ne wanda yake da illa amma an duba za ka ga hadisi ne hasan an tattara hanyoyin shi dalilin haka imamul albani ya kyautatar da shi a cikin irwal ghali na haka ne idan mutum ƙalƙashin shi akwai fiye da mata guda hudu ya musulunta za ana samun arna da yawa wanda suke musulunta sale idan a ƙalƙashin shi akwai mata da yawa to da zarin ya musulunta hudu ne yake da haƙƙi da su zai zabu hudu daga ciki ya saki sauran kuma sai su je bayan sun kare yadda su nema aure وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال an samu wannan hadisi daga Abdullahi dan Abbas wanda yarda Allah ta ƙara tabbata a gare su قال yace radda annabi sallallahu alaihi wasallam natahu Zainaba ala Abi al-As bin Rabi' بعد ست سنين بالنكاح الأول ولم يحدث نكاحا رواه أحمد والأربعة إلا النسائي وصححه أحمد والحاكم abdullahi dan abbas ce daga manzala wanda tsira da amince allah su kara tabbata gare shi ya maida auren zainab diyash ya maida wa abil'as bin rabi abil'as lokacin nan iya kafiri suka yi hijira zainab ta manzala sallallahu alaihi wasallama shi kuma bai hijira ba ya zama shi kuma bayan shekara shidda ya musulunta mazala sallallahu alaihi wasallam ya mai da aurensu bin nikahil awwal da aure na farko ba sake sabon aure akai ba walam yuhdith nikahan ba sabanta wani aure ba rahu ahmad wal arba imam ahmad da ashabu sunan guda hudu sai kawai imam nasai bai rawaito wani hadisi ba sahahu ahmad al hakim Na'am, kuma hadisi ne wanda Imam Al-Albani ya ingantar da shi. Wa na Amr bin Shu'aib domin musulunci ka'ida musulunci na shahi dukkan wani banna da aka yi gabanin shi. Sai zaman to yanzu sabon abu ne. Wa alaikum salam. Na'am. Suka musulunta sai a zartar da shi. Ba a sakewa. Na'am. sai zamanto an tahi yanzu musulunci ya shahi duka wani yanzu kuma dokoki ne na musulunci za su yi aiki wa an amr bin shu'aib an abihi an jaddi an samu wannan hadisi daga amr dan shu'aib daga mahaifin shi daga kakan shi shu'aib anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam cewa manzo Allah wanda tsira da mace Allah su kara tabbata gare shi radda ibnata zainab ya mai da ibnatahu zainab diyar shi zainab ala abil as bin rabi bi nikahin jadid shi kuma yace da sabon aure qala tirmidhi hadith ibn abbas ajwadu isnada hadith abdullah dan abbas shine isnadin shi yayi kyau wal amalu ala hadith amr bin shu'aib kuma aikin malamai akan hadisin amr bin shu'aib mun gane ko sai dai hadisin Amr bin Shu'aib hadisi ne wanda yake da rauni sosai bal wasu malumai sun ce munkar ne na'am dalilan haka Imam Al-Albani yayi hukunci akan cewa hadisi ne wanda ya zamanto munkar hadisin da ya zamanto munkar shine hadisin da ma'abucin shi an taba samun shi da kiran ƙarya ko kuma abin da dai bai tabbata ba. Kala wa an ibn Abbas radiyallahu anhuma an samu wannan hadisi daga Abdullah dan Abbas wanda yarda Allah ta ƙara tabbata a gare su. Kala aslamat imra'atun wa tazawwajat فجاء زوجها فقال يا رسول الله إني كنت أسلمت وعلمت بإسلامي فانتزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم من زوجها الآخر وردها إلى زوجها الأول رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وصححه ابن حبان والحاكم an samu wannan hadisi daga abdullahi dan abbas wanda yarda Allah ta kara tabbata a gare su ya ce wata mace ta musulunta sai ta yi aure nan ba da wancan ta saki wancan miji nata ta yi aure da wani miji fa ja'a zawjuha al-awwal zawjuha sai mijinta tsohon mijinta yazo fa kala sai ce ya rasulullah ce ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam inni kuntu aslamtu wa alimat bi islami ni wa na musulunta kuma ta san musulunci na fantazaha rasulullah sallallahu alaihi wasallam min zawjiha al-akhir sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zare ta daga mijinta na nabiyin wa raddaha ila zawjiha al-awwal ya maida ta yi zuwa mijinta na farko sai dai kash hadisi ne wanda ya zamanto da'ifi ne iya da rauni na'am ku ba ni wannan watan taba akwai ta'aliki da nan صفحة نوجه نعم نعم cikin wannan malam ya yi ta'aliki a kan wannan hadisi duba na uku kala rawahu ahmad وعبد الرزاق والترمذي وابن ماجه والدار قطني والحاكم والبيهقي قوله بعد ست سنين هذه الجملة شاذة وانشان نهر قال منكر حديث منكر رواه الترمذي وأحمد وابن ماجه والحاكم والبيهقي وفي سند حجاج بن أرطع أرطع أكو راوي وندا أكيد حجاج بن أرطع وهو مدلس shi kuma mutum ne wanda yake tadlisi tadlisi mun yi bayanin shi shine ya kasu kashi biyu tasnidin isnad da tasnidin taswiya shine mutum ya ba wani malamin shi wata kama wadda ba a santa da shi ba barantana a yi bincike sai zamanto kamar ya yi wani nau'i na ruha-ruha ko kuma ya tsallake wani malami ya daidaitar da shi da malamin da ya ji a daggare shi to duk wanda ya irin wannan wanda sana'ar shi ce halin shi ne irin wannan idan ya ce an to ba a ɗauka hadisin shi iya da rauni dole sai ya ce haddasana ko akhbarana ko sami'ina ko anba'ana a wannan lokaci sai ya yi aiki da wannan kinshi na'am wa qala abdullah abdullah bin ahmad aqib al-hadith qala abi hadha hadithun da'if haka imam al-bukhari ya hukunci abdullahi dan imam al-bukhari ya ce babana ta yi wannan hadisi ne da'if au kala walam yasma'u al-hajjaj min amr bin shu'aib hajjaj bai shi ba daga malamin shi amr dan shu'aib inma sami'ahu min muhammad bin abdullah mun gani ko al-azrami la yusawi hadithu shay idan malaman hadisi ce suka ce hadisin wani bayya zama komi baya da matsayi to hadisin shi na da rauni wal hadis nam as-sahih alladhi rawahu ruya anna nabiy sallallahu alaihi wasallama akharahuma ala an-nikah al-awwal ina wanda ya zamanto ingantacce shine hadisin da zalla sallallahu alaihi wasallama ya maida su akan auren su na farko can wancan hadisi na diye shi Zainab sannan shi ma kuma wannan wanda muka karanta shi ma da'ifi ne kala rawahu ahmad wa abu ya'la wa abu daud wa tirmidhi wa ibn majah wa ibn hibban wal hakim wal baihaqi wa huwa min riwayat simak an ikrima na daga ruwaya ta simak daga ikrima wa ruwayatu simak an ikrima muttariba shi kuma ruwaya shi daga ikrima ruwaya ce wadda ba ta da gindin zama lokaci ya rawaito da kaza wani lokaci ya rawaito da wani lafazi ba tana da karkarwa kama fi takrib kamar yadda ya zo a cikin takrib sai kuma na ƙarshe kala rawahu ahmad wal hakim wa bin abi shayba wa bin adi fil kamil wal bayhaqi wa fi sanadihi jamil bin zaid a isnadin wannan hadisi akwai rawi wanda ake ce mai jamil da zaid qala anhu al-baghawi kama fil irwa imam al-baghawi ya fadi kamar yadda zuwa cikin ruwa al-ghalib da'if al-hadith jiddan wannan rawi shi ma mai raunin hadisi ne sosai wa tirabun fi hadisi al-ghifariya min nam qala hadha وقال ابن عدي جميل بن زيد يعرف بهذا الحديث واضطرب الرواة عنه بهذا الحديث حسن ما ذكره البخاري وتلون فيه على ألوانه نعم kenan dai hadisi ne wanda suka zamanto hadisai ne wanda suka zamanto suna da rauni وعن ابن عباس قال أسلمت امرأة فتزوجت شيني مكرمتها وعن زيد بن كعب بن عجرة آه an samu wannan hadisi daga zaidu dan ka'ab dan ujra wannan na da kissa lokacin da ya tayi hajji kwalkwata ta dame shi shi kuma a ka'ida in dai ba larura ba idan mutum yana cikin aikin hajji baya taba wani gashin shi baya aske gashin shi ko jira azala sallallahu alaihi wasallama da ya ganshi yanayin da yace la'allaka wani abu ya dame ka kwalkwata ta dame ka yace ma sanda tana zuba ana ganin ta tana zuwa zala sai wannan kabu bin ujra ce haka ne ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarce shi ya aske gasin shi kuma yayi fidiya قال عن أبيه عن أبيه دقى بابنش عجرة كعب بن عجرة قال تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم العالية بن من بني غفار Mazala sallallahu alaihi wasallama ya auri wata mace ana ce mata Aliya daga iyan Ghifar, kabilar Ghifar. Falamma dakhala alaiha, falamma dakhalat alaihi wa wada'at thiyabaha. Lokacin da ta shiga wajen Mazala sallallahu alaihi wasallama ta aje tufarta, ra'a bi kashiha bayadan. Sai ga a wajen cikin ta wajen cibiya a konu kamar alamar fari. La'alla albaras ne. da shi ne yake sanya farin fata. Kala Nabi sallallahu Alaihi wasallama ilbisi fiya baki wa alhaƙi bi ahliki, ki sanya tufaki kuma ki dahi gida, wa amara laha bi sadaƙi umarce a bata sadakinta rawahul hakim wa fi isnadihi jamil bin zaid wannan wanda muka yi bayanin shi cikin isnadin shi akwai jamil dan zaid wa huwa mashhur mutum ne wanda ba a san shi ba shi kuma hadisi idan an samu rawun da ba a sani ba kuma jahala ta kasu kashi guda biyu ko an san shi ba a san halin shi ba a san kana iya ganin mutum kana ganin shi amma ba ka san halin shi ba sai wani abu ya bayyana gare shi ko kuma kwata-kwata ma ba a san shi ba kawai an ji jamil wane ne an rasa wane ne wannan jamil sai ya zamanto dalilin wannan isnad hadisin sai ya zamanto da'ifi ne ba a san shi ba barantana a bincike shi a san wani matsayi gare shi na bangaren adalci da harda da gaskiya qala wa khutulifa alaihi fi shaykhihi kuma haka nan an yi sabani akan shi game da malamin shi ikhtilafan kathiran sabani mai yawa nam وعن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنسى من حديثي كما يندى مالي daga سعيد بن المسيب cewa Umar ɗan Khattab wanda yarda Allah ta ƙara tabbata gare shi kala yace ayyuma rajulin tazawwaja imra'atan fa dakhala biha fa wajadaha barsa'a aw majnunatan aw majzuma falaha as-sadaqu bi masisiha iyaha wa huwa lahu ala man gharrahu minha أخرجه سعيد بن منصور ومالك وابن أبي شيبة ورجاله ثقات sai da dan musayyib ya ce lalle umar dan khattab wanda yarda Allah ta ƙara tabbata gare shi ce duk mutumin da ya auri wace mace kuma ya sadu da ita ya same ta tara da albaras cuta ta farkon kuturta au majzuna ko kuma albaras kuturta kanshi au majnuna ko kuma mahaukaciya ce an kawo ta a lullube ya tamanin tana da hankali ashe mahaukaciya ce falaha sadaku au majzuma ko kuma kuturwa ce tana da kuturci falaha sadaku tana da sadaki dalili mene bi masisi ha'iya wannan ba sababiya ce dalilin saduwa da yi da ita wannan saduwa ta sa ta ci sadaki wa huwa lahu ala man gharrahu minha kuma iya da haƙƙi na sadakin shi a bisa wanda ya zambace shi eh kenan sai biya shi sadakin shi waliyin da ya aure ta wannan aure idan ya san dama haka take to wajibi ne ya mai dawa wancan sadaki mai da ya biya shi domin an yi aure na ruha-ruha an yi zalunci a ciki an yi cuta shi kuma cuta a kayan da musulunci kusa da ita yi addararu yuzal la darara wala dirar na'am ba duka bai ke ganin jikin zai ga fuskanta da tahin hannuwanta da kawuwanta wasu malamai sun dan zurfafa ganin har damtse da dan bubu babu lahi amma kuma abin da ya shahara shine ganin fuska da hannu domin galiban abin da yake idan ka ga hannu ka ga kafa to da ikon Allah sauran za ka fahimci abin da yake ciki na'am na'am tabi'i ne ya daga cikin manya-manyan tabi'ai na'am na'am قال أخرجه سعيد بن منصور ومالك وابن أبي شيبة ورجاله ثقات Sa'id bin Mansur ya fitar da wannan hadisi da Imam Malik da Anas da Ibn Abi Shayba kuma mazajen da suka rawaito wannan hadisi mazaje ne mahardata adilai. Wa rawa Sa'id aidan an Ali Sa'id hallo ya rawaito kwatamcin wannan hadisi daga Ali da Abi Talib nahwahu wa zada kuma ya dada au biha qaran qarnun ko kuma tana da qarn qarnu wata cuta ce wadda take hana saduwa da mace Na'am, fazaujuha bil khiyar, to mijinta na da zabi. Fa in masaha falahal mahar, idan ya sadu da ita to ta ci sadaki, bi masta halla min farjiha na abinda ya halittar da farjinta, domin sadaki dama haƙƙi ne wanda yake sanya mutum farjin mace zamanto halak ne a gare shi. kenan iya da zaɓi ko ya ya rike ta ko kuma ya sake ta ya bar ta tai shi yasa iya da kyau waliyi ya san yanda wadda zai aure yanda take domin kai zamanto ciko ya biyo gerti na'am wa an tariq wa min tariq sa'id bin al-musayyib an samu wannan hadisi halau daga hanya ta sa'id dan musayyib aidan halau qala qada umar fil inni an yu'ajjala sana umar dan khattab yayi hukunci akan inni inni mutumin da baya iya saduwa da mace wanda rashin lahiya ya da rashin lahiya baya iya saduwa da mace to wannan an yi hukumci ya je nemi magani a saurara mashi ya magani nemi magani tsawon shekara guda idan ya nemi magani tsawon shekara guda in ya samu lahiya falillah alhamdu in bai samu ba yanzu sai a waiwaya a wajen matar shi a ba ta zabi za ta iya zama da shi ta zama in kuma ba za ta iya ba to tana da haƙƙin ta nemi sake a sake ta قال المؤلف رحمه الله باب عشرة النساء babi wanda yake bayanan kan ishra ishra shine kyakkyawan zama zamantakewa ta aure kyakkyawa anan sheikh salih al-fawzan yayi ta'liqi akan wannan ishra qala al-murad biha huna munha da ita anan ma ya kunu bainar zauje ne min al'ulfati walin dimami abinda ke tsakanin ma'aurata na dankon juna zamantakayya da juna da indimam da gamuwa da juna rungumar juna na jin daɗin zama li'annahu yalzam kullum min zauje ne mu'asharat al'akhar bil ma'ruf ya zamanto tilas ne ga kowane ma'aurata shi namiji da ita mace kowa ya zamantaki ɗan uwanshi da kyakkyawan zama da mutuntawa da girmamawa da nemawa kowa alkhairi da ba kowa haƙƙin shi fala yumatiluhu bi haqqihi kayya jaranta da haƙƙin da yake kan shi wala takrahuhu li badlihi kuma katta giƙa mashi wala ya takarra libadali ya takarra libadali kuma kai yayi kyamai yayi kin badawa banda yake haƙƙi na nashi ne haƙƙi ne akan shi bada to dole ya bada wala ya tabuhu azamin kuma kai ya bibiyi da cutaswa wa minna da gori duka wannan baya daga cikin kyakkyawan zama da mace liƙaulillahi ta'ala domin faɗa Allah maɗaukaki da yake cewa wa ashiruhunna bil ma'ruf nan ku yi zamantakewa da su da kyautatawa wani za ka ga subhanallah da shi da iyalan shi baya ga zagi da husga da wulakanci ba abin da ya sani kuma ba haka ba shari'a ta yi umar kuma haka za ka samu wata mace ita ma ba ta san mutunci ba game da mijinta ba ta ɗauki ba mijinta wata tsiya kuma duka ba haka ba aka so a ma'aurata aka Allah maɗaukaki ke cewa wala hunna mithlul ladhi alayhinna bil ma'ruf tunda Allah maɗaukaki ya dora musu yin biyayya da ladabi ga mazajen su su ma suna da haƙƙi kwatamcin abin da suke da haƙƙi a kan shi kenan su ma dole ne maza su ba su haƙƙin da yake kansu kamar yadda Allah maɗaukaki ya dora musu su mata haƙƙi wanda ya kamata su bada game da mazajensu وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهلي ما في الخيرنكو ونديه الخير ga iyalanshi وقال صلى الله عليه وسلم لو كنت آمر لو كنت آمر أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها da dai a ce zan yi zan wa wani umarni yawa wani sujada kuma abin da bai yayuwa domin sujada haƙƙi ne na Allah maɗaukaki. Da na umarci mace ta wa mijinta sujada, duba kai, li izo mi haƙƙihi alaiha saboda girman haƙƙin shi a kanta. Tabbata, tuma da zai ɗauki nauyinki, ci da sha da sutura da wurin zama kulawa da lahiya da ke da 'ya'yanki abe dace ba a ce kin wulakantar da shi قال وقال صلى الله عليه وسلم إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح idan mace ta kwanta ta yi watsi da mushimfiɗin mijinta shimfiɗan mijinta a ce misali mijinta ya neme ta saduwa ta yi watsi da shi ta ƙiya a yanzu akwai wasu ƙungiyoyi na proje wanda suke karantar da mata na musulmi saduwa ma da mace sai in ta ga dama ci ake yancinta ne a wannan kuma lalata ce da shirme da addinin musulunci ba haka yi umarni to idan ta yi ƙauracewa shimfiɗan mijinta mala'iku za su yi tsine mata albarka suna la'antarta har sai ta wayi gari abu ne mai haɗari dai ba larura ba ba rashin lahiya ba to bai dace ba ɗaya daga cikin ma'aurata ya nemi ɗaya wani ya kiya domin wannan shine zai sanya iffa kamewa kowa ya kame daga aikata abin da ya zama to Allah bai yarda ba shi zina wa sunnu li kulli ya sunnu li kulli min az-zawjayn tahsin al-khuluqi li sahibi ya zamanto tafarki ne sunna ne ga kowanne daga ma'aurata ya kyautata halin shiga abokin zaman shi babu musgunawa babu cuta zama ne na girma da mutunci da girmamawa warrafika bihi ya tausaya mishi miji ya tausayawa matar shi matar shi ta tausayawa mijinta wa tahammulu adha yayi kokarin daukar hakurin cutarsa dan adam duk yanda kake sai cutar da kai kai ma haka kake cutar da wani kuma mutane suke haƙuri da kai idan dole ne ka yi haƙurin cutarwa da ake in dai abin bai kai ba mugun sabon Allah maɗaukaki. Nam, liƙaunin lahi ta'ala dalilin fada Allah maɗaukaki da ya ce wabil walidai ne ihsana uwaye su kuma a kyautata musu har zuwa faɗar wasahibi biljam shi ma wanda ya zamanto makwabci ne abokin zama na kusa malamai suka fassara da mace ita ma a kyautata mata qila huwa kullu wahid min az-zawjayn malamai suka ce kowanne daga cikin ɗayan ma'aurata sahibi bil janb ne wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam istawsu bin nisa'i khaira ku yi wa mata wasiya da alkhairi fa innahunna awanun indakum domin kaya ne a wurinku wa yanbaghi liz-zawj imsak zawjatihi hatta ma'a karahiyatihi karahatihi laha ya kamata namiji ya rike matar shi duk da cewa iyakinta bai ya so li qaulihi ta'ala wa ashiruhunna bil ma'ruf tana aikata wani abin da kake ki baka jin dadi to kai hakuri ka kyautata mata fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu shay'an wa yaj'alu Allah fihi khairan katira fa in karihtumuhunna in kun yi kyamarsu fa asa to ya kusanta an takrahu shay'an ku ki wani abu wa yaj'alullahu fihi khairan kaseera kuma Allah madaukaki ya sanya alkhairi a cikin shi mai yawa قال ابن عباس في معنى الآية الكريمة عبد الله بن عباس wanda yarda Allah ta ƙara tabbata a gare shi ya faɗi a cikin ma'anar wannan aya mai girma rubbama rizqun minha ruzuka minha waladan mai yiwa Allah ya arzuta ka da ita wani ɗa fa ya ja'alu Allah fihi khairan kathira Allah ya sanya mashi alkhairi mai yawa wa fil hadith sahih ya zo a cikin hadisi ingantacce la yafruku mu'minun mu'mina mu'mini baya watsi da mu'mina in sakhata minha khuluqan in yayi hushin hushi ya mata hushi dalilin wani mugun halinta to radiya minha akhar to zaka ga ya yarda da wani halinta kuma wadda Hausawa suke cewa mutum dan taran baya cika goma inda za a yi ka samu mutum da wani mugun hali kuma ka same shi da wani kyakkyawan hali dan ba a watsi in ka ce haka ne to kai ma baka yi ba kanka da kanka za ka yi watsi da kanka kamar kai ma haka kake na madau hadisi na abdullahi da abbas sai musayana قال وعن ابن عباس رضي الله عنه عن ابي هريره نعم اشي تعليق لمالا ينفد عن ابي هريره رضي الله عنه قال an samu wannan hadisi daga abu huraira wanda yarda Allah ta kara tabbata gare shi ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah wanda tsira ya Allah da amincin shi su kara tabbata gare shi ce mal'unun man atam ra'atan fi duburiha la'antacce ne wanda ya zo wa mace ta adduburanta domin ba haka ba Allah maɗaukaki Allah maɗaukaki ya yi umarni a zo wa mace ta gabanta ba ta addubura ba wannan aiki ne na mutanen lutu alaihissalam duk da cewa su maza suke wa liwatu kuma mugun sabon Allah wanda ya bayyana ya yi kamari a wannan zamani dalilin ba don komi ba saboda neman dukiya saboda duniya ta ga mutane da yawa sun karkata ya zuwa luwatu wai ya zubilla dalilin shi kuma Allah maɗaukaki ya halakar da mutanen lutu alaihissalam قال رواه أبو داود والنسائي واللفظ له إمام أبو داود إمام النسائي كما لفظنا إمام النسائي ورجاله ثقات آه mazajen da suka rawaito wannan hadisi mazaje ne mahardata adilai lakin illa bil irsal sai dai aka ce hadisi ne wanda yake da illa hadisi ne mursal قال وصححه رواه أبو داود وأحمد وصححه الألباني في صحيح ترغيب وترهيب وعن ابن عباس قال an samu wannan hadisi daga Abdullahi dan Abbas wanda da Allah ta ƙara tabbata gare shi kala ce kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maza Allah wanda tsira ya Allah da amincin shi ƙara tabbata a gare shi ce la yanzuru Allah ila rajulin ata rajulan aw imra'atan fi duburiha Allah bayya kallon mutumin da ana nihin ranar tashin kiyama mutumin da ya zo wa namiji yayi luwatsi da shi aw imra'atan ko kuma mace fi duburiha a bayanta a duburanta hadisi rawahu tirmidhi wa nasai wa ibn hibban wa u'illa bil waqfi yan ce hadisi ne mawqufi an illantar da shi imam al-albani ya ingantar da shi a cikin sahihul jami' kuma ko ba wannan ba ayoyi Allah madaukaki ya haramta muguwa al'ada ta luwatu ina ga sai mu tsaya a nan abinda muka faɗi daidai Allah ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah gafarta mana subhanaka allahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk Nice. Nice. da sauran